إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحجد الله فهو المحتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لحدي درينا الشرين إلينا شاترة جوة صفر هجر النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 448 a wannan masallaci mai albarka masjidi sahaba domin ci gaba da karatu na kitabu tauhid na babban malami a sheikh muhammad bin abdulwahab allah ya ji kansa da rahama da dukkanin musulmai ya rabbal alamin inda muke cikin babu shafa'a babi na ceto mun yi karatu a cikin sa wancan mako kamar yadda mun ka saba dama tsarin littafin in mala ya kawo adilla na al'ayat wal ahadith sai ya kawo al-masail mas'aloli waɗanda za su bayyana ma mutum manufar maudu'in da manufar wannan babi za mu tashi kai tsaye inda mala ya ce fihi masail a cikin wannan babi na ceto akwai mas'aloli kamar haka matsaloli har zuwa takwas almas'alatul ula mas'ala ta farko mala yace tafsirul aya fassara ayoyi wanda mala ya kawo a cikin wannan babi tun daga ayoyi guda biyar ne idan muna lura da littafin ana muraja'a aya biyar mala ya kafa dalili akan wannan babi na ceto wanda ahli sunna wal jama'a aqidar su ce yarda da akwai ceto amma ba yadda jahilai suke tunani ba mutum karan kansa ne ganin damarsa zai yi ceton wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama ceto sai da izinin Allah kuma sai da yardar Ubangiji ta'ala shi wanda za a ba dama ya yi ceto Allah ce yarda masa wannan wanda kuma za a yi ma ceto Allah maɗaukacin sarki zai ba da izini a yi ceto ga wane ko wance ko wane. sai mala ya kawo aya ta harko wa an zirbihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ma'ana ila rabbihim da kum qul lillahi shafa'atu jami'a da aya ta ayatul kursi cikin suratul baqara man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idni da kuma suratul najm aya wadda Allah ya ce wa kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atuhum shay'an إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى آية تبير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله هزوا كرشي fassar waɗannan ayoyi sun gabata lahadin da ya gabata kenan waɗannan ayoyi a dunkule suna nuna muna ne lillahi shafa'atu jami'a ceto gabaci ɗaya a hannun Allah yake Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar a ƙur'ani haka annabi sallallahu alaihi wasallam a sunna ingantacciya ya bayyana akwai ceto annaba kakaf za su yi ceto a ranar kiyama waliyan Allah waliyan Allah suna ceto a ranar kiyama mutanen kwarai salihai shahidai da siddiƙai Allah zai ba su damar su yi ceto ga wanda shi Allah ya yarda yara ƙananan ɗiyan musulmai da sun mace tun ba su balaga ba musulmai za su yi ceto ga iyayensu wanda ba su mutu da shirka ba saboda ceto ba zai kasantu ba sai ga wa ga wanda Allah maɗaukacin sarki ya yarda da shi Allah kuma baya yarda ga bawan da ya mutu mushrikan asani malaci matsala ta biyu sifatu shafa'a ma'ana sifar wannan ceto da za a yi a ranar kiyama sifatu shafa'a almanfiya ma'ana sifar ceto wanda shari'a ta kore saboda akwai shafa'a wadda musulunci bai tabbatar ba malumai sun kace ita ce wadda kanat fiha shirkun wadda akwai shirka a ciki kamar ceto wanda 'yan bid'a suke kokarin tabbatarwa ku ce in ka bi tariƙar malam wani gobe kiyama ba kai ba huta cikin kutubikinsu kamar da makon da ya gabata mun yi bayani wanda shi ya jahilci tariƙar bai iya fahimtar abun da ahli sunna suke gayi ga masu tariƙa malamin tariƙa da almajirin tariƙa wanda yake mutala a cikin kutub nasu saboda akwai littattafai na tariƙa daban littattafan ahli sunna kuma daban menene littattafan ahli sunna alkitabu wa sunna saboda suna da masadir inda suke ɗauko dalilai su ahli sunna ba masu aiki ne da ra'ayi kadai ba qala allahu qala rasulu qala sahaba almasadir tashri alkitabu shine alqur'an inda ake ɗauko dalili a ce in kai kaza kana samun lada ko zunubi ba kitabu ra'as ne ba cikin kitabu shine ka ce Allah ya ce na farko kenan sannan as-sunna shine hadisan annabi Muhammad alaihi salatu dole in ka ce wani kaza ne ko wani dan aljanna to ana bin ka bashin wa yace dan aljanna Allah ya ce ko annabi ya faɗa kun ga waɗanda annabi ya zana ya ce wani fil janna wa ya gaya ma annabi Allah ta'ala to mu yanzu karan kanmu ba mu iya ganin wani mu ce wani dan aljannin a'a ko da mutum ya mutu akan sunna akan tauhidi cikin abun da ya bayyana gare mu in ya mutu akida ce ta ahli sunna ba mu yance mai mu ce wani wallahi dan aljanni wannan kuskure ne sai dai mu ce muna sa rai muna zato wani ya huta sarai ake yi babu yankewa to su 'yan bid'a kuma su littattafansu ba wannan ne ba su kawai da ka shafi hannun shehin waliyin tarikar to ba kai ba huta kamar da kuke ji ta whatsapp in ba hitowar whatsapp ba da yawa 'yan bid'a jahillai suna musu su karyata ahli sunna sai dai ku kai muna karya to da whatsapp ya hito cikin malumansu waɗansu suna ɓaro abun da ke cikin littattafai wanda ka'ida ta tarika malamin bai amince a karanta littafin cikin jama'a ba kun ga qur'ani kun ba a ɓoye shi ko to su saboda magana ce ta tatsinniya ba a karanta ma kowa dan wani in ya sani wallahi zai barranta daga tarika to cikin maganganu kun sha gani a whatsapp wani ma ya ce inga annabi inga shehi to dole ka bi shehi ka bar manzo Allah dalilin shine matsayinka bai kai ka kama annabi kai tsaye ba shehi za ka kama wai shi zai kai ka wurin manzo Allah subhanallahi alazim Allah ka kare mu da tariqa bid'a musiba ce wallahi wai mene laihin a ce ku riko da sunnar annabi ne akwai laihi cikin kaza yanzu kuna da masoyin da ya kai wanda ke ce muku alaikum bi sunnatin rasul ba ku da wani masoyi kamar sa bai zagi naku wanda kuke ga girman su ba komi girman waliyin tariqa kai ma ka tabbatar annabi ya isa sallallahu alaihi wa sallam to kun ga alkitab da as-sunna da al-ijma al-ijma shine tun magabatan kwarin an ce as-salafu salih ana ɗaukowa ne daga sahabban annabi su sun rayu da annabi sun ga annabi sun karanci abun da annabi ke faɗa to abun da sun kai muwafaka a kansa ana ce mai al'ijima wanda duk musulman kwarai duk manyan littattafai na salafu sali sun tabbatar kaza haka ne sannan za a zo alƙiyar yanzu malumai masu ishtihad saboda malam in ya kai makura wurin ilimi da tsoron Allah to akwai abubuwan da za su zo wanda da wahala ka iya gane halal ne ko haram baka da nassi karra a bayyane hadisi ko sunna ko ijma to yanzu za a yi kiyasi ne cikin irin waɗanda ba a samo nassi karra ba shi ko kiyasin ba bisa son rai ne ba za a kawo waɗansu dalilai a yi muƙarana da waɗanda abun da ake so an halatta ko a haramta to waɗannan su ne masadir na ahli sunna wal jama'a su ko yan bid'a kullum al'aqal shine gaba hankali ne gaba ko ko abun da wali yace wanda ya tsara tariqa dan shi kake ake jingina su ga mai asalin tariqa ma'ana al-asha'ira jahamiyya akwai al-qadariyya al-jabariyya wanda tun annabi sahabbansa na da sauran rai sun ka fara bullowa alkadiriya su ne waɗanda ba su yarda da kaddara ba su sun ce al'amuru ulufun kamar yanzu in ka toha miyau to lokacin da ka toha miyan nan Allah ya san ka toha miyau lokacin za a rubuta shi muku aqidar qur'ani da sunna inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar hadisi sai annabi ya ce Allah ya rubuta duk abin da za a yi gabani ya yi sama da ƙasa da shekara dubu hamsin tun babu ƙasa da shekara dubu hamsin abin da za a yi a samanta yana rubuta a lauhin mahfuz to akwai 'yan baya-bayan ga kamar tijjaniya kaga sunan mutum ne an kai ibafan shi ahmad tijjani shi ya tsaro ta kenan mabiyinsa suna tun kawai mu 'yan tijjaniya ne ahlus sunna kuma sun sunan su ɗaya ne ahlus sunna saboda mi saboda suna bin sunna sunna ita ce hanya a tariqa ma'ana rayuwar manzo Allah to mabiyan wannan hanya ake ce ma mabiyan sunna sai wani yan bid'a ce ai sunan ma bid'a ne a'a kai ab bid'a mana annabi gashi hadisin irba da mun ka gaba karanta shi a cikin arba'un annabi da kansa yace masahabbai duk wanda ya samu tsawon rai zai ga sabanin addini sai ya ce to ga mahita alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati kaga na hore ku da bin hanya ta sai annabi ya fassara anan sunna ana bin hanyar islam kenan wanda ya bi wannan hanya ake ce ma ahlus sunna imamu nawawi yayi ma sahih muslim sharha sharhi mai girma sosai yana da fawaid to cikin mukaddimar sa yana kawo maganganun magabata tun bid'a bata fara kunno kai ba da mutum ya zo da hadisi ya ce haddasini fulan an fulan an fulan qala rasulullah sai a yarda sun ka ce to da mun ka fara gani yan bid'a sun hito dan yan bid'a mafi ƙarya ga manzon Allah su ne yan shi'a a fara jingina ƙarya kai tsaye a ce qala rasulullah kuma bai faɗa ba yan shi'a ne ar-rafida wanda ba su yarda da Allah ma balle annabi firka su cike da ƙarya take saboda wanda ya fi duk sahabbai riwayar hadisi a bahurai da suna adawa da shi ka san su ɗan kala hadisin ma ba su yarda da shi ba to ɗan shi'an suna da hadisai amma na ƙarya na ƙarya to yanzu an fara ƙarya abun da ya jayo al'umma su fara jingina ƙarya ga annabi kuma kwaɗayi in mutum na ƙarƙashin saboda da sarakuna kowa na alfahari mai ba da shawara malam wane ne malam wane kamar tushen duniya ma ba ka zamo shugaba wanda za a ji daɗin mulkinka sai waɗanda ke ba da shawara a santu da ilimi na shari'a to kaga mai ilimin shari'a kuma in ya haɗu da kwaɗayin duniya to yanzu zai tsara ma shugaba abun da shugaba yake so maulidin da zai wanda ba a son a yi magana da shi ƙarya ne an ka jingina shi wani shugaba ne yadda kirista suna wannan firime janvier ana yi almasihu anniversary da karyarsu sai ce to mu dan mi ga annabin mu sai an kirkiro hadisi kawai yan fatimiyya yan shi'a ne waɗanda sun ka fara yin maulidi ma a zo a yi sharholiya maluman sunna a lokacin sun ce hatta rasu an kashe su saboda akwai liyafa akwai hadiya akwai kaza to yanzu imamun nawa da ya ka cikin mukaddima na sharhi muslim sai ya ce yanzu waɗannan malaman hadisi sun ka ce to ga ƙa'ida sabuwa ba za mu ƙara karɓar hadisi ga bakin ɗai cikin mutane ko da mun san shi sai mun ce wallahi ba za mu yarda ba sai ka kawo mana dalili tun sahabbai suna da shi umar duk abun da ka ce na annabi ya ce to wallahi ka samu matsala sai ka kamai shaidu sahabbai wanda suna nan zamne da annabi ya faɗi kasa haka rayuwar Umar dan annabi ya ce duk wanda ya mini ƙarya man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar yan bid'a kun babu ruwan su kuce qala rasulullah kawai ai ta bugawa dan shi ta tafan su kawai komi ke ciki ba abun da babu ciki duk abun da ya ci mutu kawai rubuta kawai suke wani ma larabcin bai bambanta larabci da kuma hadisi in an ce hadisi to ana nufin maganar manzon Allah yanzu ita wahayi ne wani nau'i na wahayi ne ba wai zance ne ba na laraba tukuru a'a zance ne wanda kai tsaye annabi ya same shi ne daga Allah saboda qur'ani da sunna annabi ya ce tare an ka bani su sunna ita ce ke fassara alqur'ani daga nan yanzu dole sai ka kawo rijalul hadith kamar yadda mun kai bayani wancan mako duk wanda ke da littattafan hadisi musfalahul hadith ya dan leka zai ga manyan kutub na hadisi waɗanda ƙanana ne mutum kai tsaye sai kaga imamu nawawi ce an abi abdurrahman to tushen hadisin yana can kan a zo ga baban abdurrahman ɗalibin da ya karatu wurin makarantarsa shi ko ɗalibin da ya ɗauki wannan hadisin silsila har zuwa ga malam wani to likitocin hadisi sai su bi silsila wane ya ce ya ji daga wani sai a tsaya nan a yi tawakkuf shi wane ɗan wane ne a ina an ka aihe shi a wace shekara ya taɓa ƙarya ko so ɗai so ɗai ma in mutum ya ƙarana ce to hadisin na fihi nazar dan ba mamaki tun da ya saba ƙarya ya bugo ƙarya sai ba aiki da hadisin to inda yanzu ne hadisin wa za a karba sai wanda Allah ya ma rahama ko Allah ya ji kan malumai da rahama akwai maluman da rubutu suke yi to malaman da rubutu kadai suke akwai maluman hadisi wanda sun hada alkitaba wal hifz rubutu da hifzi to malumai sun ce wanda ya tara waɗannan an yi yarda sosai da hadisansa fiye da wanda rubutu kawai ne saboda ba mamaki tsuha in tsuha ta gangaro ma dan adam mantuwa kowane ne zai iya mance da wani abu to ana gudu wani kuma wanda shi rubutun kawai ya jingina gare shi bai hif to yana iya samun gobara to daga shekarun da littattafansa gaba ɗaya da rubuta sun kone sai kaga maluma hari sun ce an bar karɓo riwaya daga malam wane bayan shekara kaza zuwa mutuwarsa saboda yanzu babu littattafan rubutawa ya yi yanzu hasasowa zai ba mamaki bai hasaso daidai ba don a kare maganar mutum Allah kaga aikin da malumai sun kai Allah ya ji kansu da rahama to yan bid'a su ba su kula da wannan littattafan su cike da ƙila wa ƙala wani shehi ya je sama wurin mala'iku suna hwada ya raba hwada a Nijar an taɓa samun shi ku tambayi latizawa kan mutunan ya haukace ashe ya haukace ba a san juma'a fa bai zo ba can ana ta zama ka'ida ce babban shehi kowa bai shiga ya bada sallah ba kama ahli sunna ne da kowa kai usta shiga a su tabbin malam in ka hau ilimin ka kwace shi ake yi kuma za a kwace subhanallah ana ta jira ana ta jira can ya zo sai an ka tambaye shi la ya ce mala'iku ne ke hada sama ya je ya raba hada wani kanan shi dan boko ya ce yawan ga mutum wallahi ku kai shi kabano ya hukace to kaga muridai ba su gardama haka ne zancen ya tabbata rabon hadaye yanzu mala'iku suna hada wurin Allah a ce an yi hada to bi da afasa ce kuma da wani nau'i ne na hauka muna bayyana haka ne ba dan bata ma wani rai ba wallahi alazim sai dan mu bayyana muku ku bar bid'a ku kama sunna ba mu da na kowa kawai ku bar bid'a ku kama sunna shikenan mu da ku duka mu tsira duk wanda ya mutu da bid'a bayan ya ji wa'azi da gangan ba mu bari to yana da aiki wurin Allah fa Allah ka kashe mu muna ahli sunna masu tauhidi da ikhlas kenan akwai shafa'a wanda ba gaskiya ne ba kamar yadda Ahmadu Tijjani da kansa cikin littattafansa ɗalibansa na riwaitowa ya ce kiyama zai tashi da babbar riga mai aljuhu dubu saba'in kowane aljihu zai tara mabiyansa tariƙarsa mutum dubu saba'in kowane aljihu ya kai kawo da su cikin aljanna so dubu saba'in sannan mala'ika zai gani sa to ba ku ganin ko na nijar in ana yi musu noma nan nan na nan ga na gaban doso ya taɓa zakwa kuma ana ɗauka kuma an yi an yaɗa bidiyon a tiktok duk waɗanda sun kai mai noma ya ce kawai sun tafi aljanna kuma an ɗoke musu sallah azhar da la'asar bai kai su sallah ba kaga ce na abun da muke gai ba wai muna kirki a su ne ke gai yanzu dai in kana son ka tashi ka je ka hidda hulla ya shafa ma kai sai ka ji an baka aljanna saboda ka taɓi hannun waliyi mun ce sahabbai sun ga manzon Allah to cikinsu akwai waɗanda ba sahabbai ba su munafikai ne sun sha gaida manzon Allah hannu da hannu da sun ka mutu kuma ƙasan jahannama fi darkin asfal minan na to haka kawai dalil wai su jikokin manzon Allah ne kama kunnai to tariƙa cike da shirme take da ƙarya jingina ƙarya da samun kuɗi yanzu watan maulidi in ya kama sai ka ji abubuwa yawa a ce maulidi ya hi lailatul qadar in ka tambayi dali a ce inna atoina kal kausara wata shekara a ce inna fatahana laka fatahan mubina wata shekara qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidhalika falyafrahu kowace shekara da sabuwar aya yanzu Allah ya ce mana lailatul qadr khairun min alf shahr nafi qarara sai ka zo ka ce a maulidin nan ya yi wanga kai naka babu nafi kuma ka ce dole sai mun yarda da haka yanzu na Allah za mu ɗauka ko na wani malami tambayar ku nike to dalilin da suke bada a hankalce wanda bai iya hasaso ma kansa zai iya yarda ce to lailatul qadr kin ma ai ba a same ta ba sai da samun annabi dan shi sun kace aihuwar annabi daren aihuwarsa ya hi daren lailatul qadr sun ce an yi duniya dan muhammad an yi lahira dan muhammad an yi mutane dan mu allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi dai bai ce mun halice ku dan muhammad ba dan ku kadai ta ni da bauta ya ce a ba su son muhammadu ne a'a kai an baka son shi wanda ya ce annabi ya hi allah ko wanda ya ce annabi da allah tawaye ne yana son annabi to Allah ka raba mu da bid'a da bin son rai to ceto akwai waɗanda bai tabbata ba akwai wani mutumin Ghana kun san Ghana akwai bid'a sosai da Senegal Senegal su sun hi ko ina bid'a cikin Afirka Senegal yanzu kana samun musulmin da bai sallah sam biyan kuɗi yake an ɗoce mai duk ɗan ƙasanmu in kana da abokai a can Amerika ko a ina ka yi ta tambayar suna da abuka waɗanda suke shan burguda senegale masu rastakin nan yawancin su azumi ma ba su yi tura kuɗi kawai suke wurin malamin an ɗoce in kana son shekara biyar azumi a ɗoce ma kawai an ɗoce ma to mu nijar bid'a mu ba ma bid'a ce ba dan shi muke kiran kawai ku shiga sunna mu huta eh kwaramniya na can akwai mali su maulidin su ba irin nan gani da ake tara karamin masallaci da istadu su kutum ake tara kuma miliyuka ne ba nan ba zato cikin sako ba senegal to nigeria kun ga su ba a mata inda za su ba da bid'ar gaba ɗaya ne to allah ka tausaya muna sunna kuma kowa bai fanta ko yanzu da an kaji wancan shugaban kasa ya dan soki sunna yan bid'a sun har madalla haka ake so ga shugaba su ta tsari ga addini yahi kowa ya zo ya ta wa'azi wa'azin ne ba su so mu ba mu hana ku a kuyi to ku yi wa'azi man wa'azin ku bai samun karbuwa dan babu wani aya ko hadisi duk wanda ya kai mu shehi ziyarar rajuma an yahe mai to ina dalili mala in ba da'awar sunna cikin afirka ba ana sanin Allah daho malami aikinsa kawai ba da sallah sallah ma babu ruwan shi yayi ko ba yi ba a kallon tsaho ladan ke sahu sahu sahu sahu an rama sallah alwallah liman ya zo sallah ta zo shi liman in ya zo huska kawai gaban shi zai tsaya girib kun karkace oho kun miƙe oho kafaɗinku sun haɗu shi ba ruwan shi da ku la kabar an tahi kenan da garga garga garga garga garga gar gardawa su dama qur'ani Allah ya arzuta su da qur'ani amma babu tadabburi akwai limamman da yanayin hardar su in kana harda wanda tsaye ke ya motsa nan ya juya nan to za ka samu in yana ba da sal in ya kai waɗannan ayoyi da sai ya ta motsi ya je nan ya yi alere tur wallahi akwai limamman da sai sun yi alere tur alere tur ana dawowa ba ka gan kira'atin su cikin tiktok hausa ma suke sawa ya zo gargaza ce kumsa kamar mode fatu ne na su na hausa a wuce a ce raddi nawa ne ke cikin qur'ani sai a kawo su da hausa ga qur'ani amma babu tajwidi babu tadabburin ma'anin qur'ani subhanallahi alazim da sun kama sunna sun gyara qur'ani su ba a wasa da alqur'ani malami bai wa'azi shi abun da yake kawai wanda ya samu matsala ya zo a ɗan rubuta mai abun da za a rubuta su ne malumai cikin masallacin ba wanda ya san farilla ko sunna ko mustahabbi kawai ana nan sam zakka ta malam ce komi na malam ne shi malam bai wa dan shi kuke a ce mutanen da su ba su damu kowa ba ba wanda sun ka damu da shi to ga mutanen kwarai amma ku duk komi haram haram haram haram haram haram kun dami mutane wallahi wani irin malumai kuke kun san yan ta'adda dan shi yan bid'a suna nema ga shugabanni wai a kawo tsari mun yarda kowane shugaban ƙasar afirka tun da tushen addini inda wahayi ya sabka makka da madina ko to a aika a saudiya a ce ma gwamnati muna son a ba mu cikin manyan malumman kwamitekin na lajina na manyan maluman saudiya ta turo manyan malumai tun da can an ka fara musulunci za a yi musabaka ne garinmu don addini ya rikice ni firjira ina son in kira maluman ƙasata sai ku dibi nawa a daidai wallahi muna shirye wanda kun ka ce nashi ne a daidai to shi kadai zai magana yan bida ba su yarda da wannan wata shekara a togo shugaban kasar ya taɓa yi daga nan malam yan bida sun kai shuru hatta udiya laraba sun ka shigo ya ce shi kirista ne bai ma ce amma suna ta gardama wanga ya ce kaza kawai an ka zamanar da su su waɗanda suna allah allah allah waɗanda ce waɗanda su ne ke daidai ga waɗanda ke akan alkitabu wa sunna ya ce to daga yau bai ƙara jin motsi na waɗancan zage-zagen na ashe kuke da ƙarya kun canza addini wanda ya kawo addinin gaskiya ku ce yanzu shi ke da rigima ku da kun ci amanar Allah da ta manzon Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina bayan aya ta tabbata ku kirkiro mutane wai an yi sallah ba a sa fatiha ba ni masallaci ne wallahi sun iya sallah amma laifin su dai ba su sa addu'a bayan sallah wallahi dan shi bai zuwa in ka tambaye shi menene fatiha shi ba bai sani ba sai karan jiya ko jiya ne makabarta bayan an gama addu'a wani ya ɗoka wallahi na son yi magana to ka san mutanenmu yanzu in kai magana kai laihinka za a gani shi addu'ar da yake kan shi yake ma addu'a Allahumma inni as'aluka an taghfir li makabar ana ta amin amin wa an tarzuqani ba addu'a ɗaya da yayi mamacin wallahi subhanallah inda akwai mikro mai tarjama ka samu kowa cikin kunnan shehi a zabarmanci da ban ce amin mana ana cutar al'umma kuma wai masu sani a ce gaski magana har da anzil alaina ma'idatan a makaba suna ta cewa amin ya ce in abinci ya sabko daga san ba ku tsaya nan addu'ar har addu'ar kahirai ana yi fa Allah ya kare mu dole sai an karantar da sunna ku yi ta hankuri kun ji yan bid'a as-salika sifatu shafa'a al-musbita sifa na ceto wanda Allah ya tabbatar wanda babu shirka ciki ar-rabi'a zikru shafa'ati al-kubra ambaton ceto mai girma bayani ya gabata shine wannan ceto da annabi zai ma duk al'umma ayi hisabi Allahu akbar yace wa hiya al-makamul mahmud wanda annabi yace mu roƙa mai bayan kowace kiran sallah al-khamisa sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala ya karantar cikin babi sifar abunda annabi zai yi in an bashi dama ya zo yayi magana to annahu la yabda'u bi shafa'a annabi bai farawa da ceton bal yasjudu zai yi sujjada fa idza adina Allah lahu ko fa idza udina la idan an bashi izini shafa'a sai yayi ceto ya nemi ceto ga al'ummarsa as-sadisa babu ya karantar da mu man as'alu nas biha mafi daɗin kai mafi rabauta da ceto a babu rairu tambayi annabi wa cikin mutane wa ke samun rabo mai girma samun cetonka a kiyama annabi ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wanda da ikhlasi bai dai ya ba wani takaici an bid'a kuma su tunanin su wa ahli sunna bai son la ilaha illallah da da da'awar sunna na farko in dan ahli sunna ya huce ko mace mai hijabi dogo sai a la ilaha illallah la ilaha illallah wai ahli sunna na da jin takaici wai makin Allah ne ba su la ila in kagga dan izala gakka buge shi gakka mare shi ce miki la ilaha illallah shikenan to wanda ke faɗin la ilaha in kace dan Allah fassara min da Hausa ba sarki sai Allah kai da baka san ma'anar la ilaha illa zaka ce wanda shi ya san ma'anaha shurutuha nawaqiduha ba abun da bai san la ilaha illallah ka ce wai ka ce masa la ilaha wai an bashi takaici kenan haka an kai ta yi sun ahli sunna cikin unguwa mutum ɗaya ne abun na ta ci gaba sun masallaci in izala guda ne cikin unguwa ce fa sallar suwa ne midi a uzu billahi ana ta buga ana ta da'awa ana ta karantarwa yanzu dai nijar ko in ce nyamai babu minister bari zancen unguwa a fale ma in ka ji ana tambaye ka na waɗancan ko na waɗancan sai to gani ahli sunna can Allahu akbar da ho baka isa ba in za a je markaza da tauni lattizawa sai an sa katta bayan mata saboda jihar su ake yi jihar su ake dan sun rihe tuhahin su dan sun aje gemi to yanzu wani ya isa ya je mace mai hijabi wani ya isa ya zage ka dan ka daga wandonka kaga da hankuri sannu sannu yanzu maluman bid'a ma gidansu sun samu iya ahli sunna e to in hajjiya babba ta kama sunna mai gida na koranta ne dole shi ma ya ce abun nan da gaske gaske ne e dole ne ba a yi mahajjiya ja'iza in bariki da yawa ba abun da ya ja suwa ga sunna illa matansu dan sun gane babu Qur'an a karanta ma Qur'ani kaji natsuwa cikin zuciya بالترتيب والدهي والليل إذا زج ما وراك ربك وما قاليا ولا الآخرة غير لك من الأولياء تكجي تومينين أجل غير Allah kuma ya ce wa rattilil Qur'ana tartila ce wallah sun iya karatu yaran nan kada sun sun ka iya amma kafin ni laihin su salati dai abba su samu annabi wai salati an ba mu samu annabi kuma kana ji ana kiran annabi a ce sallallahu alaihi wasallam ta fatimun ka ce ta ta ce ta annabi kuma na annabi to na fati za mu yi ko na manzon Allah na manzon Allah fatiya da salatul fati to salatul fati kin nan mu ba mu yarda da ita ba saboda ba ta manzon Allah ce ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ke samun rabauta da ceton annabi man qala la ilaha illallah as-sabi'a annaha la takunu liman ashraka billah wa la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in akwai waɗanda ceton masu ceto bai amfanin su inji Allah ba Allah ya gai ba akan munafikai sawan alai astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum Allah ya ce ka nema musu gafara baka nema musu gafara shi Allah bai gafarta musu kala shi kenan magana ta kare wa ke gafartawa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah annabin yana ganin wane ya kamata ya ce Allah gafarta mai Allah ya ce a in ka ce in gafarta mai ko kai shiru ni dai ba zan gafarta musu ba kenan akwai waɗanda ba su samun ceto kiyama ba su samun ceto a kiyama zaka je ka ji an ce mahardacin qur'ani cikin gida zai ceto bangaren uwa da uba a ana nuhin masu tauhidi fa zaka je ka mutu da shirka dan ka hafizin qur'ani ka aza yana lalabarka Allah bai bari a cece ka saboda baka dace da ceto ba ceto na ahlut tauhidi ne wal ikhlas الثامنة بيان حقيقتها بيان حقيقة من ceto yana kasantuwa ne da izinin Allah kuma ga wanda Allah ya so abokai suna iya ceton juna ahli sunna sun so juna dan sunna dan Allah tauhidi an rayu akan haka an mutu to ɗayan ya samu kurakurai an auna an samu kasawa Allah zai ce ma abokin je ka mu hannun abokinka ka je ku shiga aljanna to kaga akwai ceto ku bar cewa ahli sunna sun ce babu ceto akwai shi wallahu